أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانات إخوان السجين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا يمشي ولا من لا ربا ترى جواسل شعبان hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda kuma shi ne ya daidai da ashirin da biyu da watan takwas shekara ta miladiya dubu biyu da bakwai a majalisin mu na sati sati wajen karatun littafin alwasiyatul kubra wallafar shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ابن تيمية الحراني الدمشقي وانده يرى في سنة الهجرة كان حديثة كده عشرين دقيقة أما ده بيسمه ما عشرين ده بدير أجيا ابن تيمية يا دوري مجانا أصلا وأن تكي دعوار أن لم تكا هو تكي دعوار وانا هيكي لا أبيجي هيكي هو تكا فأبيجي تجنجي لا وصلتي ya faɗa mana batun waɗanda aka jingina musu haƙƙoƙin ubangiji ba tare da sun yi da'awa ba ba tare da sun jingina wa kansu waɗannan sifofi ba ma'ana ba da laifin su ba ya faɗi kamar annabi isa alaihi salam da annabi uzai alaihi salam annabi isa yahudawa suna masa da'awar allantaka ko kuma cewa wani yanki na ubangiji yana tattare da shi haka nan yahudawa suna irin wannan da'awa game da annabi uzairu alaihi salam haka nan wasu daga cikin bayan allah na garai an jingina musu wasu sifofi na ubangiji kamar sayyidina ali ibnu abi talib radiyallahu ta'ala anhu dangane da abin da shi'a suke jingina masa na wasu sifofi na ubangiji ko ayyuka ko wasu haƙoƙin ubangiji sannan ya faɗi waɗanda su suka yi da'awar haka da kawo kansu kamar irin su allaji kamar irin su alhakimu bi amrillah waɗanda suka yi da'awar allantaka suka yi da'awar su ma suna aiki irin na Allah yayi magana cewa waɗannan abubuwa idan waɗanda suka yi da'awar haka haka fahimci haka tattare da su alƙali zai tsaye su a hukunta su a nemi su tuba idan sun tuba a rabu da su idan kuma sun tuba alƙali ya musu hukuncin ridda da hukuncin ridda kamar yadda ya zo a hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama shi ne kisa dan baddala bi da hukunta su ne saboda annabawa gabaki ɗaya da Allah ya aiko da littattafai gaba ɗaya da Allah ya saukar sai ya aiko su ne kuma ya saukar da waɗannan littattafai ne domin su tabbatar da bautar Allah mai ɗaukakin sarki shi kaɗai a doron ƙasa ba tare da zama shi da wani na cikin bauta. Ya aiko annabawa gaba ɗaya da manzanni ya saukar da littattafai gaba ɗaya don su yaƙi da shirka. Su yaƙi da dukkan wani wanda zai ɗauki haƙƙin Allah ya jingina mai wani. Wannan shi ne jigon abin da annabawa suka zo su tabbatar a doron ƙasa. shi da yake ƙara tabbatar da wannan batu yake cewa wa ibadatu llahi wahdahu huwa aslu ad-din wa huwa at-tawhid alladhi ba'atha Allah bihi ar-rusula wa anzala bihi al-kutuba فقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أنا أعبد الله واجتنب الطاغوت وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته حتى قال له رجل ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن ما شاء الله ثم شاء محمد ونهى عن الحلف بغير الله فقال من كان حالفا فليحلف بالله او ليسلم وقال من حلف بغير الله فقد اشرك وقال لا تطروني كما اطغت النصارى عيسى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ابن تيميه يقول وعبادة الله وحده أبي تساوى الله في كبي فترى ده هذا كده ولا بس كل بيتا هو أصل الدين وأن الدين جيدا الدين ولا لا أبي تساوى الله في كبي فترى ده أن هذا ولا بس كل بيتا فترى ده الله ده ba tare da an ɗauki sifa ta Ubangiji an ba da wani ba, ba tare da an raba da wani suna na Ubangiji ba. Haƙƙin Ubangiji a barwa Ubangiji shi kaɗai a barwa Allah shi kaɗai wannan shi ne jigon addini. Wa huwa tauhidin da zai ba'ata Allah bihi rasula. Wannan shi ne tauhidin da Allah ya aiko da manzanni da wa anzala bihi al-kutuba. Shi ne tauhidin da Allah ya saukar da littattafai a dalilin sa. Bihi ai bi sababihi. shi ne abin da littattafai gaba ɗaya da Allah ya bawa annabawa da manzanni suka tsinka ya littattafai suka tsinka a dalilin ka ne Allah maɗaukakin sarki ya halitti mutum da ɗan adam a da aljani a dalilin ka ne Allah maɗaukakin sarki ya halitti ta da aljanna a dalilin ka ne Allah maɗaukakin sarki zai kafa mizani na ayar ayyuka ranar gobe kiyama a dalilin ka ne ake hisabi a dalilin ka ne ake hawan sirati a dalilin sani in aljanna suke tafiya aljanna in wuta su tafi wuta a dalilin sani duniya ta rabu gida biyu fariqun fil jannati wa fariqun fil sa'ir a dalilin tauhidi ne annabawa da mabiyansu suka yi fafutuka suka yi gwagwarmaya suka yaki wasu su aka kashe su wasu suka rayu ba su canza wannan tauhidi ba من المؤمنين رجال صدقوا صدقوا ما أحد الله عليه فمنهم من قضى نفسه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا أدليل التوحيد الذي وقع من أبو بكر الكفر بارك توحيدي في جيزا الدين جماعة wanda duk ta yana cewa a daina karantar da tauhidi domin yana kawo rarrabuwa tsakanin ɗan adam yana kawo rarrabuwa tsakanin musulmi wannan yana kokarin ya bisa addinin ne gaba ɗaya yana kokarin ya tumɓuke addinin ne daga tushensa idan har zai yi faɗa da karantar da tushen addini to me zai bari daga cikin addini din babu abin da zai bari daga cikin sa ko yasa mu tafiya ta ahlus sunna kullum muke nana sawa muke nana sawa cewa tauhidi shine akan gaba ko ina ne za a fara karatu to ya zama da cikin abubuwan da za a karantar nan ne idan ba a sa tauhidi kuma tauhidi ya zama shine akan gaba komai ba zai samu kafar tsayuwa ba idan tauhidi bai samu ba tauhidi a kan sa ne komai yake ginuwa hatta rukunan musulunci guda biyar shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamatu wa iqamatu salati wa ita'u zakati wa wa sawm ramadan wa hajj baitullah liman istata'a ilayhi sabila waɗannan rukunan guda biyar to hudu daga cikin su gaba ɗaya suna tafiya ne suna ginuwa ne akan na farko shine tauhidi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai idan wannan jigon ya tsaya ne sauran za su tsaya sallah azumi da ta haji duk da za su sami gindin tsayuwa ba ba za su sami kafafuwan tsayuwa ba sai tauhidi ya tsaya da yasa malamai suke cewa shi tauhidi shi ne wanda a kan sani kuma ake gina sauran da kuma musulunci sannan kuma sauran ayyukan musulunci a gina su a kan sauran matuƙar jigon bai tafi ba sai sauran gaba ɗaya ba za su sami wurin tsayuwa ba don haka duk waɗanda za su zan aikin su kafin su kasu faɗi kafin su a rayuwa shi ne karantar da tauhidi waɗannan shi ne suke nufin alkhairi da al'umma su suke nufin gata da al'umma duk mutumin da zai ce ka gyara tauhidinka ya zama da tsakaninka da ubangijinka alaƙa ka tana da kyau kada ka ɗau haƙƙin ubangiji ka ba da wani kada ka jingina wata sifa ta ubangiji zuwa ga wani mahalicci babu shakka wannan shi yake kanka da alheri wanda yake yi maka irin wannan da'awa yake kiran ka zuwa ga wannan tafarki dan ne ka dauka shi ne maka yi kana hakika kaga bai kamata kai fada da shi ba bai kamata ka dauke shi abokan gaba ba bai kamata ka zauna kana soyayya da shi ba shi yake son ka da alkhairi yasa tafiyar da ta ahli sunna tafiyar ahli sunna a kowane zamani a kowane lokaci an gina ta ne a kan san alkhairi ga mutane ba sa san sharri ga mutane ba sa san ainihin nuna nawa da batanci ga kowa ba sa san wani ya shiga cikin hutun ubangiji shi yasa suke karantar da tauhidi cikin abubuwan da suke karantarwa kuma tauhidin ya fi samun kaso mafi tsoka don haka dukkan wani majalisi na ahlus sunna duk wani majalisi na ahlus sunna idan za a sanya karatu suka to na dai tauhidi ya zama shine a kan gaba an ba shi karatu kaso mafi tsoka ya zama da kullum idan aka zo ana batun karatu suka to tauhidi shi za a fara kasowa akwai wasu ƙungiyoyi waɗanda aka kafa su akan yaƙi da karantar da tauhidi sun suna da karantar da tauhidi din nan musamman irin yadda ahlus sunna suke karantar da shi shi yake kawo rarrabuwa tsakanin al'umma shi yake kawo gaba shi yake kawo juna da haka suka gina tafiyar su akan cewa ko ya yaje ya abin da yake mai bai sawa Allah shi kaɗai zai bai sawa Allah shi kaɗai wanda zai bai sawa Allah kuma ya bai sawa wani Allah ya je yi wanda zai bai sawa kabari ya je wanda zai kira wani Allah ya nemi agajinsa idan ya fi faɗiya ko wanda zai je gurin bokaye ko matsafa da ya tafi matuƙar dai mun ce mu musulmi ne Allah zai gafarta mana wannan ba magana ba wannan magana ce ta wasu mutane da Allah maɗaukakin sarki ya zarga ta falafa min ba'd min khalqin yarisul kitab ya'khuduna arada hadha al-adna wa yaquluna sayughfar lana wa in ya'tihi al-arab mithluhu ya'khudhu ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تحسدون Allah ya ɗauka sai sarki yake wasu bara gurbi suka taho bayan mutanen kirki sun tafi kuma wasu bara gurbi suka biyo bayan su ke sai su kama wani ɓangare na littafi da na kai su rungumi littafin gaba ɗaya sai su riƙe wani ɓangare su riƙe wani abu na neman duniya kuma na san shugaban na san wucewa gaba na san kare gaba amma za su ci gaba kuma da tafiya a kan barna idan an sun cikin sai ke sai ke sayin kare da an sa karar ubangiji kana da faɗi za a yi mana kafa idan wani abu na duniya kuma ya bude sai ka ga sun magana sun bi Allah ta alamu ya kada alaihi min kafin kitabi Allah ya kula ala Allah illa al a cikin waɗannan ba a riga an rike alkawari na littafi da kansu ba cewa kada su kuskura su furta wata magana da ba gaskiya ba idan suka karanta cewa kowa ya je ya yi abin da ya gabata sai su fara lamar idan suka karanta wannan ya zama su ba su kuma suna karanta abin da yake cikin alƙur'ani sun karanta abin da yake cikin littafin sun ga irin yadda Allah ya ɗauke sarki yake salama da rubutun tauhid yake ba da labarin al'ummomin da suka gabata da annabawan da ya aiko kowane annabi abin da yake kiran mutanen sa zuwa gare shi ne su bauta wa Allah ba su da wani abin bauta sai Allah shi kaɗai to a ce suna karanta wannan kuma su ɗauki cewa karantar da tauhidi shi zai kawo ciki a tsakanin al'umma babu abin da zai haɗa kan al'umma sai kalimatu tauhid kalimatu tauhid ne lafi tuwa da al'umma amma a ce a saki kalmar tauhidi sai ne zai haɗa su babu abin da zai haɗa su Allah ce yayi a kace mu bi hablillahi jami'a bi hablillahi jami'a bai bar ku ta kai ba da yake ku haɗa kai sai yake ku an tsabe igiyar Allah rijiyar Allah ta ita ce wannan addini jigon wannan addini kuma shi ne sauki sannan sai ya za ta farwa kada ku yarda ba wanda duk lokaci rijiyar tauhidi shi ya yarda shi ne yayi addinin musulunci tawaye shi ya kamata a dawo da shi ya rike wannan rijiyar ba ku da kuke rike da ita za ku saki za ku bi wannan shi ne abin da Allah maɗaukakin sarki ya karanta bi hablillahi amma wanda za ku ce kowa ya je su gaba da abin da yake a haɗa kai ko a haɗa kai a kan na a haɗa kai a kan babu babu ba ta ɗaure mutane ba ta ɗaure kowa dole ne a tsaya a kan tauhidi wannan tauhidi kalimatu tauhid hiya allati tuwahhidu al-kalima kalimatu tauhid hiya allati tuwahhidu al-kalima ita ce za ta kaɗaita kalmar mutu gaba ɗaya a kan haka ta haɗe suka rayu a kan haka tabi'ai suka rayu a kan haka limamai shari'a suka rayu babu wani wanda ya yarda ya yi wasa da jiban tafi imamu malik idan aka ce ga wani fantararri ko majalisinsa baya bari a shige duk wanda ya fantare ya samu wani tafarki ba na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam imam malik ba a rabuwa ba a sami haka manya manyan a inda suka kasance akwai wani ɗan gida a da ya nemi imam malik ya zauna waya zuwa imam malik kalma ba imam malik ya ce wala duk ka kalma ko rabin kalma da zan saurara daga idan ka kana so mu yi magana ka dawo kan sunna saboda haka ibnu taymiya yake ce aslu wa aslu al-ibadatu wa ibadatu Allah wahdahu hiya aslu al-din abai ta wa Allah shi kadai wannan shi ne jiran addini gaba daya wa huwa at-tawhid alladhi ba'atha Allah bihi ar-rusula shi ne tauhidin da Allah ya aiko manzanni da shi wa anzala bihi al-kutuba ya saukar da littattafai saboda shi فقال تعالى الله في واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا هذه الفراتيس فجئت تبين أن بك أيكم فضيئة لتتفوت ضيقا بسكي أكل أدين فجئت وأجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون من سنة وتأبى بنديتا banda ubangiji mai rahama ana bauta musu mun yadda a bauta da wani banda Allah babu duk tashin da ya sauka da wannan babu wani manzo da ya ce a bauta da wani Allah haka nan Allah yana cewa wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut kowace al'umma kowace al'umma Allah ya aiko mata da manzo mai wannan yana cewa ku bauta wa Allah wa yajtanibu at-taghut ku nisanci dukkan wani abin da ake bauta wa Allah abinda ake kira al'umma suke dukkan wani haɗuwa ta mutane wanda guri ya haɗa shi harshe ya haɗa shi al'adu suka haɗa shi akwai bambanci tsakanin al'umma da ƙasa yanzu mukan ce al'ummar najeriya idan mun ce al'ummar najeriya ba muna nufin irin wannan al'umma ɗin da ake faɗa alƙur'ani ba a najeriya akwai al'ummomi da yawa ba al'umma ɗaya ba wannan a harshen larabci za a kira ta daula akwai bambanci tsakanin daula da al'umma al'umma wata haɗuwa ce ta jama'a waɗanda harshe ya haɗa yare ya haɗa abin nan ƙabila ta haɗa gurin zama ya haɗa su al'adun su iri ɗaya waɗannan su ake kira umma to kowace irin al'umma Allah ya aiko musu da manzo kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam kowace al'umma Allah ya aika masa da manzo kuma manzon nan abin da yake faɗa shi ne abin da sauran ɗan uwansa manzanni suka faɗa ana abudullah ya tsare da tsari kaga wannan ita ce kalmar la ilaha illallah haka nan Allah ce wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu babu wani manzo da muka aiko gabanin ka ya rasulullah fa sai mun yi masa wahayi abin da wahayi ya kunsa shi ne la ilaha illa Allah na cewa babu abin bauta da gaskiya sai ni ji Allah fa'budu dan haka ku bauta mini wannan shi ne jizan saƙon da Allah maɗaukaki sarki ya aiko kowane annabi da haka nan ya fara nabi sallallahu alaihi wa sallam ya haƙƙiƙa tauhid wa yu'allimuhu ummata haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rika tabbatar da wannan tauhid yana tashi yana ba shi kariya yana karantar da al'ummarsa wannan tauhid hatta qala lahu rajul har wata rana wani mutum ya ce da shi ma sha Allahu wa shi'ta in Allah ya ce kaso mai da zai ya fara ka magana ba ka ba ku riwaya ba kuma ruwaito mana menene ya faɗa daga ƙarshe ba yanzu Allah ya fita ka yace aja alqabi billahi muktab da ji ta mai da ni kishiya kini da Allah ka duba an ka kamar kalmar ba wata kalma bace mai zafi an ka kalma bace mai nauyi ma sha Allah wa shirka in Allah ya ce kaso wannan zana mashi'ar ubangiji da mashi'arsa da ya yi da yawon akasi ita ta sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hango burkutu shirka a cikin magana ya ɗauka wannan irin magana sai dai take da akan yawa Allah shi akan yawa Allah shi ke nan idan ahalin sunna rai ya ba akan abin da suke gani ana yi a yau na bautar kaburbura da kiran wasu da neman agaji da yanka gari da ɗaukar sifofin Allah a jingina musu in suna ganin waɗannan manyan abubuwa ne za su yaki da su su ba da shakka ta farkin da Allah ta kuma bai kamata bai kamata har wani ya ji cewa sun yi tsanani ba idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki wannan kalmar ma sha Allah wa shirka ya ɗauke ta ja'alin lillahi ne ja'alin lillahi ne sai ya yi Allah shi kiyami to ina ga wanda zai faɗi yana sujjada da kabari yana cin kasar na cikin kabari yana cewa ya cece shi ya agace shi ya ba shi ya ba shi lafiya kana tsammanin wanda zai yi wannan ya zamba mai shirka ba wancan kuma wanda ya ce na sha Allah ya shirka shi ya zama mai shirka gaba da shakka da duk wanda ya karanta da'awa da Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ya san cewa kira zuwa ga tauhid kusan a yanzu rauni ma yayi ba wai kana ne ba rauni yayi tunda idan irin wannan kalma manzo Allah bai yarda da ta fito daga bakin wani ba da yake shi ne sujudi ina kuma za a amince da irin abubuwan da muke gani a yau suna gudana da sunan musulunci a gurgura suna samun abin da mai rai ma baya samun kamar yadda hafiz ibrahim yake ta ahya'una la yurzaquna bi dirhamin wa bi alfi alfin sirqatul amwat لم بحظ النائبين بحفرة قامت على أعتابها الصلاة يسعى الأمام لها ويجري حولها بحر النجوم وتقرأ الآيات yake ga masu rainan miskinai na bukata jala ɗaukaki ba a ba su dirhami ɗaya yana ɗaya ba sa samu na agaji na ke mutu amma ana kashe maƙudan kuɗi a kan wasu kaburbura wannan wani da masani ne hafiz ibrahim irin yadda ya gani ana yi a masa ana yi wa kabarin zainab ana yi wa kabarin Ahmad Rufai da Ahmad Badawi da irin waɗanda aka ce kabar birane na waliyu na salihai ya ga yadda duk shekara ake zuwa a yanka shanu da dabbobi a kashe kuɗi ya ga yadda ake gina wurin da suke kwanci a yi gine-gine na fitar hankali a kashe maƙudan kuɗaɗe ya kuma dubi yadda talakawa suke rayuwa a cikin masar rayuwa ta buɗe rayuwa ta ta'asa shine yake kokawa ya ila la yin zaƙo na bidin hannu wa bi alfi alfi shine miliyan sun zaƙo al'abuwa ce lalle da hajjin la'ini na bi hafrafi yake ina ma nuna zan samu irin wajen waɗannan da suke kwanci a cikin gaba ina ina ma ba mata ala a tabi hassalawat a nan ake tsaya ana addu'o'i a kan kabari a kan kabari yajirin anamu la yas'al anamu la mutane zai daidai daga ko ina ana siririya don a je a cika sabon nan kabari a je a zuba kuɗi a gindin kabari wasu ciyawar wasu al'amamula wa ya jiri haula ha baharin nijiri wasu teku na alwashi na bakanci yana gudana jikin kabarbara wani ya zo da sa wani ya zo da raguna wani ya zo da awaki wani ya zo da kuɗaɗe kowa ya zo ya kawo ga bakancin su da yana da mara lafiya dan Allah Ahmad al-Badawi ya ba shi lafiya ba ba san kai kana wani yanzu da da da ainihin dalili na biyu kaga ai dole ya kasan ina ma shi ma yana gurin kanci suna tafiya ya kasu ya zuba a cikin da irin wannan ana ganin irin wanda yana gudana a ce kuma yadda za a yi kiran al'umma zuwa ga tauhidi ba a ce ba za a yi kiran al'umma zuwa ga tauhidi ba babu shakka dukkan wanda ya san irin yadda al'umma ta ci baya ta zama kaskantacciya wulaƙantacciya ana fata babu shakka wannan yana da dalili yana da alaƙa da yadda ta fi tauhidi Allah alkawarin Allah baya faɗiya ta kaɗan baya faɗiya ta in alka Allah ya alkawarin inna Allah la yuhliku al-bi'ad baya alkawarin ya faɗa da yake wala tahzan wala tahzan wa antum al-a'launa in kuntum mu'minin sharadin nan da ya faɗa ya tabbata ba za mu yi kasa ba kada ku yi rai kada ku yi baƙin ku ne a sama amma ke in kuntum mu'minin kaga sai da ya sa sharadi da sharadin ya fita da babu yadda za a taka al'ummar musulmi a yau ka duba a duniya babu al'ummar da take ta zama kamar ban a buga ta nan a buga ta can ta zama kamar jiji kowa ya taso tare ta zai je a kan sai al'ummar musulmi duk inda ake farmaki ake hayaki ake kasakaci ake talauci da cututtuka in ka buɗe ido za ka ga al'ummar musulmi duk inda ka ga wani bala'i ce akan al'ummar musulmi za ka gani a iraki a falastin a kashmir a filistin a tinkaniya a sudan ka lissafa duk inda ka san wani karɓaƙi da inda ake yanzu mutane suka yi ake sai ka ga musulmi me muka yi a da san wannan al'umma al'umma ce da ake tsoronta manya-manyan ƙasashe waɗanda suke jin kansu suke jin kansu wajen ƙarfin soja juriya suke ba da wannan al'umma muna karantawa a tarihi abubuwa na isa da kalma ta ƙasaita da wannan da shugabannin al'ummar musulmi suke a duniya a lokacin da a lokacin kalifanci haruna rafi lokacin akwai yaƙe-yaƙe tsakanin daular musulmi da daular rumawa suna ƙoƙarin su dawo da wannan mulki nasu da suka rasa wanda a zamanin sai ɗan abubakar da zamanin sai ɗan umar aka karya daular rum daura turai suna kokarin su dawo da wannan matsayin su kai yaki kan su kai hari kan a wannan lokaci khilafa ta abbasiyya a dajjal aka yi sulhu da su da daular rumawa a kan cewa rumawa za su dinga biyan jijiya za su dinga biyan haraji uku shekara da daular musulunci wannan shi zai sa alƙali sauran ɗan gabadai gabadai cikin rubawan suka ce wannan sulhu da aka yi bai kamata ba yana nuna raunin daular idan haka suka kashe sarki suka ɗauko babarsa suka ɗora akan ita ce za su ci gaba da mallaka idan da za su bai yi da haka wannan amurahar iya ita ma da ta je ta ga zurfin ruwan sai ta yadda a ci gaba da sulhu za su ci gaba da biyan haraji da daular musulmi ita ma sai aka ce wannan tsohuwar banza ta yi rauni na aikaciya ba za ta iya ba sai suka fiɗe ta sai aka ba wa babban kwamandan ƙasar ana kiran su na ko sai aka ba shi mulkin shi kuma nan take sai ya ɗau takarda sai ya rubuta wa hadisa harunan rashid a bagdad sai ya rubuta masa takarda yana gaya masa cewa daga sarkin rumawa zuwa ga sarkin larabawa duk abin da kuka san kun taɓa karɓa a wajen ku dawo mana da idan ba ku dawo da shi ba za mu dawo da abin da kuka karɓe mana kuma za mu karɓe na hannun ana kawo wa harunan rasul wannan takarda yana karɓa ya gani bai ma tsaya ya nemi shawara ko a tattauna ko a kirawo wani mutum ko sojoji ko waye ko ya kirawo ta kasa da yake a rubuta a rubuta jawabi na ba takarda yake a rubuta min harunan rasul amirul mu'minin إلى مفتوح كلب الروح يأتي الجواب ما ترى لا ما تسمع yake ko daga haruna sarkin mummunai zuwa ga naksur karam rumawa yake an sa abin da za ka gani da abin da kake ji kawai abin da ya rubuta maka ke ke abu a kai nan an san za ka danta ba jin ta za ka yi ba to wallahi haka daular khalifa khilafa ta abbasiya haka suka yi wa rumawa ne kije wallahi sai da suka fita ai kuje suka bi sai da suka bar garin dan cewa yayi imani a gaya masa garin da ake gani cikin garuruwan rumawa ya fi ƙarfin ƙafar musulmi ta ƙasa wanda gare ne ya fi samun tsaro ya fi samun kula aka ce a muriya ya ce ki san mutane wanda aka fi kai ta kasa a muriya ta dawo ƙarƙashin musulmi garin da ake gani ya fi kowanne samun tsaro cikin garin yau da baya tilas ya dawo masfur ya dawo ya sajuda ya ce zai dinga biyan wannan haramun a yi haɗu da wani irin abin musulmi a wannan lokacin ya zama suna da wannan karfi suna da wannan tsaka yanzu ya gabanin musulmi wallahi shugaba na ƙasa ta musulmi ɗari bisa ɗari shi musulmi iyayensa musulmi kakanninsa musulmi kakanninsa musulmi wani ba yana jingina kai kada gidan annabta shi sharifi ne wallahi sun ya suke tsoro suke bi sun sun je ƙasashen arna suke su nuna su musulmi ne kalmar musulunci ba ta yi a lokacin da ana tarin dukan sulhu tsakanin falastinawa da jagorancin yasir arafat da kuma isra'ila da jagorancin amurkawa a duk sanda taro ya faɗi ranar asabar da yahuda za su ce da za a yi za su a ranar ba a yin komai haka addinin ke a lokacin haka su abin nan su ne kimiyahu su bara haka suka dinga yi amma a ranar juma za a shiga ɗakin taro tun da safi har da garba ya kai alasar da sashi an yi sun yi sallah ba ba su da bakin da za su bude su ce mu kuma wannan juma ranar mu ce da Allah ya zaɓa mana don haka ba za a sa taro a ranar ba ba za su iya wannan magana ba me ya jawo wannan kaskanci ko ka suna ji da suna ji da koyarwar addini yahudawa suna ji da koyarwa a cikin kuma suna ribatar masu addini a cikin shi yasa ɗan kaka gida da ake kaiwa gudun ba a yarda a kai wani wanda yake ba ba mai riko ba mai riko da addinin yahudanci ba ko ɗan tabbitin yahudanci irin masu sa'ar hulan nan ubin irin su ake kaiwa saboda an san su ne za su yarda in ma mutuwa ne a mutu saboda kudu to amma ɗan islama da suke kudu su kuma ɗan uwansu waɗanda ake cewa su ne cewa gaban su suke bin su suna tafiya su suke bin su suna ƙarfin ƙarfin garkamewa a cikin cin za ka ga a sabu an yana tuntaho da asiri cewa yake yakin da ya kai afghanistan allah ne yake yi yakin da ya je iraki allah ne yake yi shi yana ganin umarnin ubangiji sani yake zartarwa da wannan salo yake magana amma mu a'a tsoro ake ji a harka wani abu na abu akwai sanda aka aka aka aka kira yin aka ce a duk da fassara ta ta ta ta ta ta ta yarin rufa da aka yi na alƙur'ani gairin mazdubi alaihim wala sabbin dinnan aka ce an sa yahudawa ake nufi da da da almazduba alaihim dalila kuma ana nufin nasara aka ce da Allah kowane yare su duba inda aka rubuta wannan asiri saboda yahudawa da kirista suna nuna ba su ji daɗi ba aka kira wani ni aka bani na hausa na mala abubakar gudu da Allah sai shi mala abubakar gudu na rubuta wannan shi da ya ce dukkan waɗanda suka san gaskiya suka tashi ta ce sun yi koyi da da da su ne almajdubi alaihi to kuma duk waɗanda suka san a suka yi aiki da jahilci suka ji neman ilimi waɗanda su ne addalina su ne za ka iya wuta da suke aiki da kaza da aka ce alhamdulillah sauran yaro muka wallahi duk da aka ce suka ce ya za a yi da sauran guraren da Allah yake kafir ko guda da su ne muka albarka لئن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه يا za a yi duka irin wuraren da Allah ke tsine ya yi dawo cikin kafin yana babu labarin irin yadda duk kan da aka yi alkawari da suke karya ayi kullama ahadu ahadu na daga hu sari kuma bal aktaru la la la ya'lam la yu'minu yaya za a yi da waɗannan ayoyin to su kuma ya za a yi ƙararar Allah yake faɗa يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين يا ذا إلى إيه ولا قال لا الله يهدي يأتي حتى بدأ بذلك وإذا بنى المسلمين بس أنت اللي يأتي فأنت بحثك فيا يا أبو بدأ أخاف عن غير بعض بدأ أنت كأنك فقال لك ان تنصروا الله ينصركم ويثبت ده شرعي ان كنت تمشي الدين الله في الله يثبت يثبت كما يتقي كده بجد لا يبدو في سورة كده shi ne abin da ibnu taymiya ne yake jinjina yake ƙara mana kaya tauhidin nan shi ne asalin ko gaba ɗaya manzanni abin da suka zo da shi kenan manzo Allah shi aka alfani lillahi niddan yanzu ta sanya ni kinin da aka bal ma sha Allah wahda kace in Allah ya ce shi kai ba ma ce ta faɗi ba kace in Allah ya ce shi kai a wata riwayar kul ma sha Allah sunna وتتقاوى السنة التي تفيد التراخي وتفيد ميلة كذا معنى سولة جميلة زي جميل زي جميل وزي لا يملك الله بخير إن الله يسوس يرضى يملك في أمام نبي كذا لا يملك البيت أما بقى أقاربا يسعى في وعن تريد السنة ya sa malamai su ce dukkan wani abin da za su faɗa na aikin ubangiji sannan ka faɗi na wani to kai amfani da sunna sannan kada kai amfani da kalmar da da take nuna haɗewa zaɗewa to shi ne magana ce na a wasu a wani hadisi yake ce la ta kuru ma sha Allah wa sha Muhammad kada ku ce in Allah ya so Muhammad ya so walakin ma sha Allah kuma sha Muhammad idan ce ma sha Allah sun sha Allah wannan hadisin ko sai yake tasbara haka nan ya zo a hadisin sai ibn Yaman ya wani mutum a yau nan da Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mafarki ya zo wucewa sai ya ga dandazon Yahuda a mafarki shi da su suke kamannin su sai ya ba shi ta'a sai ya ce والله إنكم لقوم لولا أنكم تشركون بالله وتقولون مسيح ابن الله والله في لو متعلمين ba dan kuna shirka kuna cewa a abin nan a uzairu Allah kuna cewa uzairu dan Allah ba sai wasu dawa suka ce masa wallahi in antum la qawmun laula annakum tushrikuna wa taquluna ma sha Allah wa sha Muhammad ku ba mutane ne na kirki ba dan kuna shirka kuna cewa ma sha Allah wa sha Allah sannan ya wuce ta gaban yahudi a kiristoci su ma ya gaya musu haka su ma suka gaya musu haka ya zo ya gaya a musu sallallahu alaihi wasallam Allah ce gaskiya abin da suka faɗa gaskiya ce daga yau kada ku ƙara cewa shi da wannan la ta kulu ma sha Allah wa sha Allah walakin ma sha Allah kuma sha Allah a wata riwaya رواية قتيلة هذا تجاء في سنن الكبرى سنة سنن المجتمع من السائل في منزوعة ويسل ويهودا يسل استفع من الله صلى الله عليه وسلم فتجاء بس يا محمد إنكم لقوم الليلة أنكم تشركون كونوا متعلمين لقوم بعد شركة بتشركة من قال لك سبحان الله سبحان الله وتشركة أقول لك تكفي صدر كنا سوى والكعبة na rantsu da ka'aba yanzu Allah ce abinda suka faɗa din nan gaskiya ne kada su sake rantsuwa da ka'aba su ce wa rabbil ka'aba sai suka sake cewa innakum la qawmun laula annakum tushrikuna billah yanzu Allah ce subhanallah kaifa hadha تقولون ما شاء الله وشاء الله sai da zalla sallar su ne su wannan magana da suka faɗa haka ta kada ku sake cewa ma sha Allah wa sha Muhammad ku ce ma sha Allah sunna sha Muhammad wannan take nuna mana shi musulunci an gina shi a kan saduda da mai tsayuwa da gaskiya ba tare da duban bakin da ka fito da gari duba wasu ɗaya babu wanda ya kai gaba da musulmi irin yahudawa da ta gidan na akabban nasu a baya sabbin da zina amalin yahuda wanda zina aka Allah shi yake sun fi kowa ƙananin gaba amma wannan gabar da ta hana da zama sallar sallar da ya karɓi gaskiyar da su zuwa idan iblis ma shefan shefan ya gaya wa abu huraira gaskiya ya zo ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce sadaqata wa huwa sadiq Allah ce gaskiya ya faɗa masa alhali shi mutum ne da yawan ƙarya yawan ƙaryarsa ba ta hana a karɓi gaskiyarsa ba lokacin da ya faɗi idan iblis ya faɗa gaban ubangiji da wala ta gudu a farahun kafiru da dama daga cikin mutane da za ka same su masu juriya ba Allah ya gaskata shi ce wa qalilun min ibadiy shakur kaɗan ne daga cikin bayina masu juriya ka kaga waye kuma zai faɗi gaskiya sai an dobi ai abokin faɗa ne abokin rigima ne abokin gaba ne ba za a karɓi gaskiyar ba akwai waɗanda suke cewa ni akwai wanda za ka ji ake ni in aljanna ta hannun yana za ta zo na bana wallahi akwai masu wannan gaskiya in dai na ni aljanna ko in dai sai ka je ta hannun yana ku bana wannan bai san girman Allah bai san girman Allah mutum da zalla sallallahu alaihi wasallam ya hana shi wannan wannan hadin hadin da gairin Allah ya hana a rantsi da wani Allah فقال يكي من كان حالفا فليحلف بالله او ليكفر wanda duk zai rantsuwa to yayi da Allah Allah shi sunan Allah da sifofin sa ko yayi shi ma rantsu da wani Allah bai halatta ba da san kafin zuwa musulunci laraba suna rantsuwa da da ka'aba suna rantsuwa da da gumakansu suna rantsuwa da iyayensu يجد في حديث البخاري حديث ابو هريره من قال واللات والعزى فليقل لا اله الا الله duk wanda yake na yawon tsuwa da lati da ita to yi na zama bai bayi cikin imani malamai suka ce ba ana nufi idan ba da zanzan ba saboda sabo ya sa shi ya faɗa domin wanda ya zama jahiliya kafin ya kama ya gama kankana a cikin tafiya ta addini za ka yi kalmomi da ya fara faɗa ya sun riga sun bi bakin sa duk da zai magana sai ka biya su sai daga Allah yana tuna musu da sun faɗi wannan su dawo har ya sun cikin imani ka biya ku la ilaha illa ya dawo cikin imani ya dawo cikin hanyar sun sa ne sallar sallar ya ji sai ta umar yana rantsuwa da mahaifinsa ka tuna daga Allah ya ga masa لكن طبعا ينبغي يفكر لا لا تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله أو يكفر kada ku rantsu da iyaye wannan hadisi shi ne wannan hadisi ibnu umar da yake babansa ya zo yana rantsuwa da iyaye wannan ku kada a sake rantsuwa da iyaye wanda duk zai rantsu ke rantsu da ba a rantsuwa da wani ke Allah ba a rantsuwa da iyaye ba a rantsuwa da karanta ba a rantsuwa da arabi da a rantsuwa da kabari da a rantsuwa da rawanin kowa da Allah kai a cikin rantsuwa wannan kai kuma har yanzu wannan burbukin jahiliya ne yana da a cikin tsaron kasa faraji farnaka duk wannan shirka ce da Allah shirka ce da Allah in ka je wasu lahiyoyi wasu jihohin kuma ka ji ana ma rantsu da rawanin kowa ko na rantse da kabarin shehu wannan duk nau'i ne na shirka da Allah a wasu ƙasashe kamar irin Syria da irin Masar za ka ji mafi girman rantsuwar a ce maka wannabi ya ya rantse da annabi to sai na ga ya iri dan ya ce wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa wallahi alazim duk karamat amma da ya ce wallahi da sai jikin ka ya ya sanyi ai ya ji haƙura wanda kuma wannan shirka ya kala wa man halafa bi ghairi Allah faqad asra wanda ke wanda duk ya rantse da wani Allah ya yi shirka ya kala la tusruni kama asrat an-nasara Isa ibn Maryam kada ku guje tani wajen yabo kamar yadda nasara suka yi wa Isa ibn Maryam إنما أنا عبد في بايعي تقول عبد الله يعني استهزاء الله من ذلك وانتظار الله يسميه يدفع عشان يما حديث سوى مكي جرما أدل ذات فقامت تجيري كما ذن الله صلى الله عليه وسلم كتب عبد الله يا رسول دوني يقول ذات لك أقصد يما يجي بصور يسا مكي سوى بابي ولا أجد مكي زي فقط ya tsoka da iyaka da shi wajen yabo na manzo Allah sallallahu alaihi kuma ya zama mai yabon haka dukkan wani kasida ko wasu wasu yaƙoƙi da za a rubuta a ciki a faɗi wasu sunofi na Allah a jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rubu da da'awar manzon Allah da ciki ko da yari ɗan yara ɗan mata suna suna suna cewa wa fina nabiyyun ya Allah mu ma fi gadi a cikin da akwai annabin da ya san me zai faru gobe da Allah ya dafa musu kaya duk da yara ne dan mata ne ba a gurin wa'azi ba a gurin karantarwa ba haka dai su suna yan yabe yaƙe a can ku kada ku sake faɗar wannan ku faɗi abin da za ku faɗa na kalmar iyayensu da abubuwan alfahari da bajinta da iyayensu kai amma kada ku sake faɗar wannan kalmar idan ta fito a bakin ɗan yarinyar ƙarama wanda ba za ta yi tasiri ba cikin jama'a yaya za a yi wani ɗan sama gana ta taɓar da za ta fito daga bakin wani malami kuma a ce shi a yi shiru kada a hana haka ba zai yi ba shi ya sa ne alburda da yake cewa ba ma da askin na fara fi da biyu wa san da masu ita na kan fi da masu fi yake sai dai kada ka faɗa abin da nasara suka faɗa dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam amma ka faɗa abin da kake so ne kamar ya taƙaita turka a cikin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah ko Allah tare da cewa wujuhu ce suna da yawa yanzu waɗannan abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada a yi kada a faɗa kada a ciki akwai magana kada a ce shi dan Allah kada babu amma ya hana saboda cikin nan ma akwai Isra'il muraka wannan baiti na mai alburda bai ba shi lasisin kuma ya faɗa abin da ya faɗa a ciki ba يا أكرم الخلق ما لي من أليق به سياك عند حدوث حادث العمل ya waɗanda ta fi kowa ta fi kowa karanci cikin halitta ba ni da wanda zan kashe a wajen ka ba wanda zan kashe a wajen ka in bala'i ya sauka sai a wurin ka tare da cewa Allah ya ce annabi jibin ya tsara idan da ahu wai gurin Allah ake kashe wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi Allah shi ke kawo ya baka makariya shi ba a baki yaya za a yi a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya hana a ce da ma sha Allah ya kinta ya yarda da wannan baiti kuma amma ne za a je a faɗi wannan baiti a gaban sai ya sa ne ne ba ko sa a cikin alburda a ta irin waɗannan baiti saboda wanda ya rubuta ta ba malami ba wannan busairi kusan busairi biyu ne akwai al-busairi al-muhaddis akwai kuma albusairi a sha'ar akwai busairi mawaki wannan shi da busairi sun karni na bakwai akwai kuma busairi malamin hadisi malamin hadisi ne duk kafin ishafin mahara bi a sarafin masani da aka wannan malamin hadisi dan wasu suna ga kamar wancan shi ne wancan in ka karanta tarihin shi a cikin alwasi bin wasayar التواصل والتواصل لابن فاكر وهكذا عند هنا بدا التاريخ سوى ذكر له البحاجريتي يا سحر بواقع وكما هنا برا بواقع لا يكيد كما أي هنا في يتنبو يبدو تتفهم المرأة يتبدو بعض تاريخ يتبدو إلى الوسواس فيما بهذا الزاجل أساسا يقول لك ذاك ذاك ترحيكم كما يقول لك الله أعلم ba ka ba malami ba ya samu da rashin lafiya ya zama irin rashin lafiya da mutum ne shi ne ya zauna a rubuta wannan waka sai yake ya yi mafarki ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauko gurda gabansa albir ya jefa masa wato ya samu lafiya sai ya sa ake kira ta albirda amma shi ba sunan da ya ba su kenan ba wai saboda wannan to sai ya zama na wasu suna karanta ta idan ba na mutum ba lafiya sai a je a kai shi masa ita ko kuma abin nan a rubuta masa a yanke masa allurarsa wai zai samu lafiya wani lokaci ana fari a gari sai a ɗauko ta ita karanta kun yi wa Allah laifi ya sakan muku da fari kuma su zo su ta ƙara wani laifin da ke wannan shi zai fita da fari to yana da ya ba malami bane bai san musulunci ba akwai inda yake cewa inna li minka zinnatan bi tasmiyati muhammadan wa huwa awsal khalqi bi sunan yake su sunan su muhammadu su mawaƙin yake to haka akwai alkawari tsakanina da kai ya manzon Allah naka shigar da ni aljanna saboda sunan mu ba mutumin banza mai ne sunan su muhammad ga ilmaniyin nan da dama ta cikin kasashen laraba nan ka ga waɗanda su ba sa so a faɗa allah suna da sunan su muhammad suna nan irin ɗan bayan allah ɗin nan da ɗan ba ba allah kuma suna su muhammad shi ke nan ranar gobe kiyama sai daga allah ce zai cika masa alkhairi da ta aljanna tare haka zahiri akwai inda yake cewa la Allah rahmat rabbi hina yakunu tahti ala hasab al-isyan fi al-asl wai da Allah in Allah ya tashi daga rahmar ta gargadan gudubin ta gargadan rahmar ta ma'ana wanda yake yin gudubi shi zai samu sarahat القرآن الكريم يقول ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها دواء للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم في آياتنا يؤمنون Allah ce rahama ta kayar komai da sannu zan rubuta ta da suwa lillabi na yasta kuna ba da su saɓan Allah to shi kuma ya ce ta ce ala hasabul ikiyari fil qatl gargadan zunubin ta gargadan irin rahamar da Allah zai kararo maka to ba dai sai da ba shi zunubi ba wai ba san rahamar to kaga alamar ba malami bane in malami ne ba zai faɗa haka ba malami ba to amma yadda ake hada hada da waƙar sun sa shi tun da aka saka duniya da aka ɗaya zaman da Allah da kamar wani har mu arabu ta ake a wani kasakai shiro ba waƙar da aka yi wa sarki irin yadda aka yi alburka yanzu Allah ya ce inna ma ana abdin ni bawa ne fa kullu abdullahi wa rasuluhu dan haka kace bawan Allah kuma manzo ولهذا اتفق العلماء على انه ليس لاحد ان يحلف بمخلوق كالكعبه ونحوها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود له ولما سجد بعض اصحابه نهاه عن ذلك فقال لا يصلح السجود الا لله وقال لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها وقال لمعاذ بن جبل ارايت لو مررت بقبري اكنت ساجدا له قال لا قال فلا تسجد لي ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتقان القبور عن اتقان القبور مساجد فقال في مرض منسوب لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما فعل قالت عائشه رضي الله عنها ولولا ذلك لابرز قبره ولكن كره ان يتخذ مسجدا ولكن كره ان يتخذ مسجدا وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال قبل ان يموت بخمس ان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك وقال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وقال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا فصلوا علي حيث ما كنتم فان صلاتكم تبلغني malam yake saboda haka malamai suka yi ittifaqi ala annahu laysa li ahadin an yahlifa bi makhluq ba halatta ga kowane irin mutum ya yi rantsuwa da wani mahalicci bai halatta ba كالكعبة في رجل الكعبة ونهي هذا مثلا الشرك ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود له عن السجود له من قال يا هنا عينك في الجبع يا هنا أبيك صادقة ولما سجد بعض أصحابه فلم يجوز في الجبع فهو في الجبع كيف هتبيك نهى عن ذلك يا هنا وقال لا يصلح السجود إلا لله في الجبع بتحقق باتي ده ولبسوك الله وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها yake da a ce ni ne umartar wani ne ya yi sujjada ga wani da sai umarci na suka yi wa mijinta da kwana da ma'azin da jabal ya faɗa wa ma'azin da jabal ko da yake ɗan ibn sa'ad ya faɗa da wannan magana da ke ara aika lau mararsa da kadin me kake gani da za ka wuce ta gaban kabari da akin ta tashi da Allah za ka fara ko na kuke kada fara la to sai a ga ne ba fara kana ta shi ko kada sai ko shi da gare wara annabi al istiqara annabi sallallahu alaihi wasallam al istiqara kubur masajid da Allah ya ce kada a mai da kaburbura su zama masallaci wato manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana aikata shi kada dukkan wata girmamawa wacce take ta saba shari'a manzo Allah ya hana aikata ya hana a masa sujjada ya hana a miƙe tsoron ɓangare baya yana cewa mai sarrafa an ya kuma na su lahu kiyaman kan ya tabawa da ƙadahu irin ba wanda duk zai faranta masa rai idan mutane sun gaji su miƙe tsaye don gina na shi ko ya malubi na gauni tare الترمذي يروي في حديث انس بن مالك بسند صحيح ولا سوى ما كان احد احب اليه اي الصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن اذا راوه لا يقومون له لما يعرفون من كراهيته لذلك أنس يكي بعد مسلما مسلما بصحابيته أنا من فوق إلى الله صلى الله عليه وسلم amma idan sun gan shi tafi ba sa jin cewa eh saboda ya nuna musu baya ce saboda ya nuna musu baya ce ba sa yarda su musu sai hatta a sallah kaga dai tsayuwar sallah Allah ake yi ita da kuma wurin ba da kwanaki to hatta a sallah da Allah sallallahu alaihi wasallam dai ce yana sallah a gari ka a kansa a ce lokacin da yayi sallah yana zaune sai a ce فأشار إليه وهو في الصلاة أن اجلسوا وإن يسلموني تزينا تزينا كنت زينا كما بيت الله بيوم وزينا كنت يصلى bayan an gama ya ji ya ce la akittu an taf'alu fi'lan harika wa qalu yaqumuna qiyaman wa ala mulkihim yahdun qala ko irin abin da farisawa da rumawa suke yi na gizawa da kiristi sarakunan suna zaune su kuma suna tsaye ka duba duk da bambancin da ke tsakanin tsayuwar sahabbai a sallah da tsayuwar waɗancan rumawa da farisawa a bayan sarakunan ka duba duk da bambancin wannan amma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hada su taɓa su idan ya kasance hatta a sallah manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana sahabban sa yin wannan ya ya za ka yi ya bar su yi kuma inda ba sallah ba ko sa malamai mafi karancin abin da suka faɗa na hukunci a kan tashi su yi an gawani shi ne karhan wanda hadisin da yake cewa man sarrahu an ya an ya qawlan nasu lahu qiyam fa laysa lahu maqadun min an-nas yana nuna haram domin ba a yin wannan wa'idi irin wannan alkawari na narko a kan abin da yake kawai makarihi sai mutum yana da mazaunin shi a yi ta kawai saboda makarihi ba zai yi ba sai sa wasu malamai suka ce haramun akwai bambanci tsakanin alƙiyamu da shakki wa alƙiyamu da shakki an kamata abin da ke wannan bai halatta mutum ya zo gado a tsaya a miƙe don gina wani akwai kuma mutum ya taho a tashi a kare shi an gane ku wannan ya halatta a je a kare shi in wasu kaya ne ya fito da a karɓa in wani abu ne da za mu sallan ya kasance yana kare yar ta faɗi da kana ya komo ilaiha yasa duk za ka ga a cikin ruwaye ila ila za ka gani haka nan lokacin da mu'azu bin jabal ya zo a kan abin hawan sa abin nan lokacin da aka kawo sa'ad bin mu'azu bayan an ji masa rauni a gazatul ahzab gazatul khandaq annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ai komo ila sajidi sanjidu komo ila sajidi wanda ke komo da sajidi ko ku tashi zuwa ga shugaban ku sauko da shi yana kan dai yana kan jaki an zo da shi a kan jaki haka akwai bambanci tsakanin alkiyamu lissafi wal kiyamu ila sa haka nan ibn tayyiba yana faɗa cewa idan kana guri inda wani babba idan ya zo kowa zai tashi kai kuma ka san tashin nan ba daidai ba in ka zauna ko dai daga ran nan wani abu an daidai da ko ka sha bisa ko ke ko ka tashi amma ka tashi ranka ba sai ka tashi saboda gudun kada a yi maka kawo tsawawa a wurin ka ci sai ka tashi amma ka tashi tare da ranka baya ce kada ka tashi cikin da shaɗi ko ma kana kana fara ka tashi fuskar ka a kan cike wannan shi ne abin da ibnu taymiya yake faɗa a cikin fatawa cewa babu laifi za a yi ma mutum sauki idan yana cikin gurin da zai gamu da wani da wani abin da baya ko kuma jama'a ce ana wani aiki tare idan har bai tashi ba to wannan aiki an daina yi da shi kuma yana da muhimmanci a yi da shi sai ya tashi ɗalibi a makaranta malamin shi ana tashi duk da tashi da yau gobe jibi sai ka da su jarabawa to sai ka tashi laifin nashi ne sannan kuma malamai suka fi idan guri kuma an saba in dai ka shigo a tashi sai ya sa samu wani misali ba yadda za a yi ka iya mutane ta hana protocol wannan protocol da ake yi da ka zo zaman za a miƙe tsaye saboda zuwan ka ito kai ba ka sai abin ba ka ki abin ito da kai ba komai da kai sai abin mai sun ka shi ne ka sai abin kai sha'awa ka ji daɗi har yadda za ka wancan da bai tashi maka su kamo ka ga nuna kana jin daɗin abin ba a nan cewa man sarrafa wanda yake kan shi kuma wannan bai nuna ya farin cikin ba to amma wani abu ne da ya zo samu da zai iya canza shi ba to a wannan karan al'ismu anhu shafi shi ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana أي متى سجدة حتى بالكتب نزال صلى الله عليه وسلم يا أهلا حديث الأنس حديث من حسن ولا نسكت سنة الترمذي فنزال صلى الله عليه وسلم ولم يكن بيت مثل يا ويسع يا كاما في رند لي في بيت قال في آه بيت في بيت أبي أتي مؤالفة أتي كما مؤالفة والتحقيق wannan shi ne aka hana akwai runguma amma ba tare da tsotsotsi kala wannan babu komai akwai runguma da tsotsotsi wannan shi ne annabi ya ce a ya bi kuka wannan shi a ya kama hannunsa ka zai hanci eh to amma yanzu ka isa ka je wani wuri ka bi hannu wani ma zai leƙo maka hannu ko za ka kama ko ba ana haka ba ko ya leƙo maka hannu kuma da za ka kama masa ko ƙasa ya kare da ko dan mai leƙo shi leƙowar matsayin sa ne ƙaruwar ya yi tawali ko kuma tun da ka kama ne kuma ya ji hanci ya yi tawali duk da hakan manzo Allah zai ta ciki akwai wanda ya kai manzo Allah akwai wanda ya kai ta hakan manzo Allah zai da bashi kaga ba wulaƙanci ne ba za ta dauka ba amma sai ka dauka yanzu ka sa wulaƙanci haka tun wannan babuganci ne da rashin sanin musulunci ɗora mutane a kan babuganci kuma a tafi a kan shawarar nuna musulunci wanda zai ce a daina shi ne wani ke kawo rigima a musulunci shi wanda zai ce a kawo wannan al'adar da ba musulunci ba shi ne mai sa musulunci ka bar da wato a kalbin da waji yake walan ba ta gada ba da ashabi ne na hafa an zalika wa qala la yasihu sujudu illa lillah wannan lafazin wannan riwaya ne ban san shi ban ban sami shi ba sai ya ya rubuta ya takririn sa ne لفظ لفظ لا يصلح السجود الا لله جزاء حديث المؤاخذه abin da zai a hadisin ma'az da kun ci amir amiran ahadan an yasira li ahad ma amartu ma aka an tasira li zawji yake ce ya faɗi la yasrihu sujud illa lillah kamar ma'ana ya bayar ta hadisi dan maza Allah ya ce ba zan umarci wani ya yi ma wani sujjada ba sai umarci ne sai ya miji ta saboda girman haƙƙin miji da yake kansa ya fara bi mu'az bin jabal riwayar ba ta mu'az bin jabal ba ce nan ma akwai wahali riwayar qais bin sa'd alamar nan shine gurafi riwayar qais bin sa'd a cikin sunan abi dawud ba mu'az bin jabal ba riwayar da ta wuce dan kuntu amiran ahadan ita ce riwayar mu'az bin jabal an gane ko رواية أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدا له ولا إلى فقايا سعد بن قيس قيس بن سعد كمان ده في سنن أبي داود كما سلسلة رواية رواية كما بليني سلسلة رواية رواية تبيه كما بليني ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد في رقية أحمد ويوم جمع أكل جنن مسلاتي أكل قبر برا إسماء وكما جمع كل زمن كنتا don haka ma su je a karatu na gaba insha Allah ta'ala wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in Bismillahir Rahmanir Rahim wani ce ya halatta a ce dan Allah dan Annabi ko saboda Allah da manzon Allah a wannan ibara tana cikin babin tawakkuli tawakkuli ya ana yin shi ne da ayyukan mutum ya tawakkuli da ayyukansa imaninsa da Allah maɗaukakin sarki imaninsa da manzo sallallahu alaihi wa sallama san ka ga Allah san ka ga manzo sallallahu alaihi wa sallama sai ya tawakkali da ayyukansa na ƙwarai ka sallar ka ko azumin ka ko sadakar ka ko karatun alqur'ani ko kuma ya yi tawakkali da sunayen Allah maɗaukakin sarki da sifofinsa ya yi tawakkali da sunan Allah mai rahama don ya roƙi Allah rahmarsa ko ya tawassuli da sunan Allah ar-razzaq don ya roƙi Allah arzikinsa dukkan wani suna na ubangiji ana iya tawassuli da shi ko ya yi tawassuli da addu'ar wani mutum na ƙwarai ko ya mai masa addu'a ya masa wani addu'a wannan duk ya halatta a shara ko wani tawassulin da ba wannan ba to alal aqalla akwai sabani mai ƙarfi a kansa tawassuli da zatin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama bai tabbata ba cikin aikin magabata bai tabbata ba cikin aikin sahabbai bai tabbata ba cikin aikin tabi'ai haka nan bai tabbata ba cikin maganganu na magabata a inna na kuliya to a haka bima imam abu hanifa a cikin littattafan ahnaf suna bikai ko cewa yana farhanta wannan suna cewa bai halatta ba saboda haka mutumin da ya san sunna yake kokarin kasance sunna ba zai yi kokarin yin abin da sahabbai da tabi'ai da magabata na kwarai da sun su ba kuma ba sa yi saboda haka zan yi roƙo da Allah ya ce dan Allah ko ya ce dan Allah domin san da muke yi nan dan Allah san da muke wannan duk babu ne amma ba da zafin ba wannan bai zo ba cikin maganganu na magabata amma wannan yin sa baya cikin shirka ba a sa su cikin babin shirka ana sa cikin babin wasu kalmomi waɗanda ba su zo ba daga magabata ibn taymiya ya yi bayanin wannan cikakken bayani a cikin littafin ta ka'idatun jamila ta tawakkul wal wasila littafin da muke karanta shi a kan da ranar litinin ibn taymiya ya yi wannan bayani a cikin wannan littafin haka nan littafin at-tawakkul na Sheikh Nasiruddin Al-Albani shi ma ya yi cikakken cikakken bayani ya warware wannan matsala warware wanda ba za ta same ta ba a cikin wani littafi bayan wannan don haka ahalin sunna sun fi kowa ƙoƙarin kasanta abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da magabata na kare don haka ya kamata su yi ƙoƙarin gyara kalmomi a yayin da suke roƙo kada su dinga cewa dan Allah dan dan dan annabi duk da cewa ba wai ya an ce shirka bane ba daidai ba da ta ɗauke ta a cikin babin shirka ibara ce wacce take ba a same ta daga salaf ba don haka barin ciki yanzu haka sallar magariba da isha'i idan ana ruwan sama wannan da dama daga cikin salaf sun yi fasawa zuwa da halaccin wannan da dama daga cikin salaf suna hujja da hadisin Abdullahi ibn Abbas cikin Bukhari cewa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya hada sallah ya hada sallar azhar da la'asar min ghairi sauti wala safa a wata riwaya min ghairi sauti wala nafsi ba tare da tsoro ba ba kuma tare da ruwan sama ba ko ba tare da tsoro ba tare da halin tafiya ba malamai suka ce saboda ya kore tsoro da halin tafiya ko tsoro da da ruwan sama saboda dalilai ne da suke sawa a haɗa sallah to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa sallah ba tare da samuwar dalilan ba an gane ko da ya sa ibn abbas yake min gairi haufin wala mata saboda tsoro da kuma ruwan sama asbab ne al-mubihatu lil-jam'i bayna salatayn to amma da annabi ya hada ba tare da kamar waɗannan asbab ba shi ya sa sahabban sa suka tambaye almajiran abdullahi bin abbas suka tambaye ma za a rada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi zalika da ya sa annabi ya haka kun san uzuri na sa a hada هي أكل واحد أقول إذن حين أراد أن لا يحرج أمته وما مثل كذا يجوز عن أمة تكون ما لم يكن في يوم ما بنى عبد الله بن عباس يكتب في فكر حديثه ما أنا بس سنة أكون وتفا سريع هو رقمتي أتكلم من قوة تصلى على قصيدة أبا التي أحدثها الله يقول إذا أكون حرج a wajen kowace sallah a yi ta a lokacin ta to ba ne shi a haka ya sa za ka ga hanabila ba nan hanabila ba ka saba da shi idan tsanani tsananin sanyi tare da iska zai zama da ana cikin tsananin sanyi kunturi kuma sannan da iska to za ku iya haɗa kalli ba na sai ruwan sama ba ko taɓo idan aka samu duhu gari ya yi gudu ba haske kuma sannan ba tafi to za a iya haɗa sallah wani yana da yana cikin abin da littattafan ba da kiwa suka suka yi nafi a kan ana haɗa sallah idan gari ya yi duhu tare da tafi duhu shi kaɗai ba ya haɗa a ba ya haɗa sallah duhu tare da tafi ko tsananin sanyi tare da iska za a iya haɗa sallah duk suna cikin al'azhar al'azhar al-mubihat lil-jam'i bayna salatin haka nan idan aka samu farar misali likitoci ne za su yi za su yi tuka tukan nan za ka ɗauke su awa biyar kai shida lokutan sallah za su yi za su fara bayan azahar babu la'asar za su yi za su fita da su abin nan ba su gaba ba to ya halatta ko za su fara kafin azahar ya halatta su haɗa tsakanin sallolin biyu ya halatta su haɗa tsakanin dabba zai yi da suna cikin tuka lokacin sallah ya kawai su sun sun farka mutum kawai su tafi fita da sallah haka ta irin wanda ya halatta haka nan mutum ne yana aiki a goyarsa a kwanan shi da ruwa sai ya yi tafiya mai nisa to idan ya je ɗago ruwan ne alwala alwalar da ya yi kuma ba zai iya riƙe ta ba har ta kai shi da aka kuma idan ya ce zai tafiya kuma nemo ruwa to ayyukan da yayi gaba ɗaya za su kallanta to malamai suka ce zai iya haɗa sallah saboda akwai haras a ciki da kalmar haras da ibnu abbas ya faɗa malamai suka ce ita ce za ta ba ka fassarar hadisin da Allah sallallahu alaihi wasallam dan da mayan sai hadisi a cikin sunanin nasa'i hadisi ne tabbatacce da Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man من من من من كان يخشى ان يفوته شيء فلا بأس ان فلا بأس ان ان يصلي هذه الصلاة يعني الجمع بين الصلاتين وانت يجي من ان يشوف هو تصلى فقال الله بالعشر زي أو سألوك كنت ومن كما زي جاي من ضمن أبو يكتب كيبتك هو هذا أنا أبي في من كان يخشى ان يفوته هذا الشيء فليصلي هذه الصلاه يعني الجمع بين الصلاتين ko yasa za mu ga Abdullahi dan Abbas kamar da yake cikin sai Muslim dalilin da yasa ya faɗi wannan hadisi ya zo ya buɗe karantarwa aka fara karatu sai a zahar sai sai almajirai aka fara sallah sallah sallah sallah sai kamar da gida sai ci gaba da karatu har sai da la'asar sai sai sai a sake aiki haka sake aka yi ce to wannan shi ne sunna ga abin da nabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saboda a lokacin ya fara darasi ya ɗauko wasu da dangane masu muhimmanci idan ya dace shi aka saki sallah wani ba zai dawo ba kuma akwai buƙatar yanzu ƙarasar magana wataƙila yadda ya ƙaro maganar idan ya tashi ya je wani ayyukan ya dawo magana ba za ta kuma zuwa a yadda take a farko ba sai sa malamai suka fito a haka malamai da dama sun yi suna aiki da wannan kamar sai na sun dina albani yana aiki da wannan ya yi fatawa da wannan sai muhammad bin muhtar muhammad muhammad bin muhtar a sanjiji kuma ya yi wannan fatawa kawai idan aka zo darasi a zahar sai kuma akwai buƙatar darasin da a haɗe kada a yanke da a iya haɗe sallah a yi ta a lokacin ma'aikata wanda duk ya halatta domin gudun kada wannan abin ya kuɗi shi kamar da manzo Allah ya duk wanda yake tsoron abu ya yi muhimmanci ya kuɗi shi masa to babu laifi ya yi irin wannan sallah to musulunci addini ne wanda yana da yana da muruna yana da sauki wanda duk ta ga shi cikin damuwa to da san musuluncin bane ibnu taymiya yana cewa idan mutane a da san yahudawa da suka kai wa Allah abubuwan da baya so sai ya haramta musu abubuwa iri iri da bijin ne gidan madina hadi haramna alaihi sai da su akan da babu wani sabbi min alƙawari da babu kafiya saboda zalunci su da dama daga cikin kayan daɗi sai Allah ya haramta musu Ibn Taymiyyah ce a cikin wannan al'umma babu at-tahrim shar'i saboda Al-Qur'ani ya zo addini ya cika babu kuma bayan manzo Allah sallallahu alaihi kuma a haramta ma wani wani abu sannan akwai at-tahrim al-shar'i al-qadari kawai mutum ya tsinci kansa ya haramta wa kansa wasu abubuwan da Allah ya halatta masa ya hana kansa wasu abubuwan da ya halatta yi ibnu tayyiba ya ce idan mutum idan mutane suka yawan su saban Allah suka kauce wa hanyar Allah sai Allah ya jarrabe su su dinga fadawa cikin irin wannan ijtihadin da za su san wahala kaga mutum yana yin yana cikin halin tafiya amma yana azumi tare da cewa yana wahala a cikin wannan azumin kuma ya halatta ya aji amma ya yi wa kansa fasawanci da mai aji ba kadan shi yana cika sallah duk da cewa ya halatta ya haɗe sallolin ma biyu yi su a lokacin ɗaya amma ya matsa wa kansa shi ko ya cika sallah ta uku to irin wannan galibi tahrim ne kauri alqadari saboda abin da mutane suka yi wa kansu na kai ya yi Allah sai Allah jarrabe su bi qata'il ilmi anhu Allah ya tsaya musu wani abu na ilimi wanda ba za su kai su za su samu sauki cikin addinin musulunci din wannan abin da ya shafi haɗin sallar magariba da isha'i lokacin da ake aka yi an abin da ake ruwan sama ko wani hadari ya taso tare da iska ba kawai kowane hadari ba lokacin da aka ga hadarin da alamu wannan hadarin in ya tsinke ko babu wanda zai iya samu ya dawo masallaci sai har sai a haɗa sallah an gane ko ya halatta a haɗa sallah ko dai a wani ana cikin ruwa ɗin ko kuma ruwan kana mutawassa'an kamar da yake cikin littattafai ana tsammanin su saboda alamu da aka gani ta yi a ga alamun daga baya kuma Allah ya ce da ta wannan kuma ba a hannun yake ba amma dai akwai alamun da galibi idan suka faru an yi zama da in abin nan a hatsi ya tsinke ya yake kuma zai tsinke da ƙarfi to duk wannan ana haɗa sallah babu laifi a zahar da la'asar su ce ba a haɗa magariba da isa'i saboda a zahar da la'asar galibi akwai tazara tsakanin a zahar da kuma la'asar don haka in an yi azahar ba a cewa ga hadari ya taso da tafi yi la'asar galibi akwai tazarar da sauka ruwa in ya sauka a wani lokaci ya kan yanke kafin yin zuwa la'asar ya sa za ka gama da suka yi barci a kan azahar da la'asar suna yin barci ne a kan magariba da isha'i don ta tsakin ta su wannan kuma yana tambaya akan kiran sallah matsayin kiran sallar juma'a ko ya kiran sallar juma'a na farko ya ce matsayin sa a musulunci kuma asalin sa to asalin sa dai kiran sallah na farko ba kai a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da lokacin sayyidina abubakar da umar ba a kiran sallah sai sai liman ya hau minbari da lokacin sayyidina usman a yayin a lokacin da jama'a al'umma ta ƙara yawa kuma sun sa a wancan lokacin ba a cikin haka in za a kira sallah wanda suke baya bayan gari da za su ji ba to sai aka umarci ko sai na Usman ko yake umartar a je daidai bakin kofar gari a yi kiran sallah da ƙarfi sai yadda mutanen da suke bayan gari da wanda suke cikin kasuwa za su ji su zan da ƙasa ya ce su suke ƙadon zuwa sallah shi ya ƙara wannan kiran sallah ɗin na farko sai ake kira al'azamin islami sai sa wasu suke cewa sababin da ya sa ya ƙara idan babu shi idan akwai shi a guri to za a ci gaba da yin idan babu shi to ya kamata a dakata don ya ƙara ne bi sabab فإذا زال السبب فيك وزال المسبب إذن سبب لا تفيد يعني منا da لا تفيد في رسول جنة جديد masallatai juma'a suna nan ko ina don haka ga a gobe kuma kana sanin lokaci ya yi ko bai yi ba wanda a wancan lokacin duk babu waɗannan gaban baki to za mu kuma dalilin da zai sa wani zai yi kiran sallah na farko saboda ba ya da ma'ana an gane ko amma kuma a fahimta ba abin tada jijiyar ruwa wani wasu sai kula da masallaci a kan a kula da wannan idan ya ce ijtihadin su ya ba su cewa a iya ci gaba tun da kai ta islam ne sunna ce islamiyya suka ga sun ci gaba su sai a kare an gane kada a ɗauki wannan mas'ala ce da za a yi ta ja'i ja a kan haka ce ta ilimi daga kolin ilimi ne can ba malamai sun tattauna wasu sun ce a yi wasu ce da za a yi ba ta haka kowa ya tashi zai faɗa abin da ya fi garkuwa da shi amma da taɓa ji a tarihi an ce wasu sun yi rigima da sai an yi doke doke an saka da wani baki ko wani kiran sallah a dinga ko an yi an ci ci ɗole na an ji yanke yanzu sai da ka sai a yi abu cikin ilimi an gane ko akwai saɓanin da yake da tasiri akwai wanda ba da tasiri ana ambatar ka ne saboda ilimi an gane ko dan ma ya taba ake kabbara wani yana so zai yi ko ba a taba sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammad